إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna subdu 22 ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 16 ga watan 8,2025. Masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiran mu a lambobi kamar haka. Lamba ta Airtel mai lamba 96 Cisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta mu mai lamba cisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 masu kallon da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu ima a fashkita ko ka sa karatu and direct ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa darul ahkam maiduguri Allah mana muwafaka amma bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kan gudana mai tambaya na farko da fatan malayana sun koshin lafiya ya gaida ko bayan haka yana tambaya Ah, ya kamar gane.
haka. Yace, Allah shiga ta malam yakan ji a cikin wa'azi ne ka sabo malamai suna cewa muwadda malik wai ko wannan kalmar me take nihi me ake nihi da ita muwadda malik
Ah, yan uwa wannan mas'ala ce ta aka ce muwatta littafi ne sananne na imam malik rahimahullah wanda littafi mai wannan suna ganin abu ne kamar da aka yi kamar yarjejeniya ko aka yi ittifaki akan tabbacin littafi ne na addini abinda kenan aka yi aka tada akan shi shi da ya ci kuma muwatta kan sunan littafi kuma muwatta kuma sunan littafi ne wanda imam malik rahimahullah ya shahara da shi a cikin littafai da wannan shi littafi sananne wanda duk duniya ta san da cewa littafi na imam malik aka ce muwatta ta imam malik ma'ana sananne Eh, na'am to malam sai wani shi ma wani ma'aikacin kamar wani soji ne yake tambaya ce sun ji daɗin bayani da kuka akan magana shawa akan wannan takalman na sojina an jas Rangers yawwa ya ce to kuma abinda yake ana aika su kamar misin wata biyu wani wata uku wani wata shidda ma waya za su yi da kasaru a wannan lokaci da ake to a cikin halin yaƙi eh, harko dai shahawa kan takalmi kan taron jas na soji na jami'an tsaro Mm.
eh, na ƙara bayani a wancan darasi namu na maganar kahin shahawa kan shi akwai ƙa'ida shar'in da ake iya shahawa kan shi ba kurum haka ga shahawa saman takalmi ba a in kana so ka yi shahawa saman takalminka lokacin da ka zo ka yi arwalla cikakka ka saman takalmin da safa ba safa ka sa shi to daga nan wata arwalla sabuwa in lokacin da ka yi arwalla ka sa shi ka sa shi da arwalla kenan to wata arwalla in ta kewayo an baka dama idan ka wanke hannu ka wanke huska ka shahi kai an sa kwahuwa ba sai ka hau da shi ba he kai shawa saman takalmi kun sha ba ka zana hannu biyu kullun an ka shawa saman shi kullun shikenan amma shi an sa shi da arwalla in a zaman gida ne ventilator ne awa 24 na a balaguro ne su wasan duzar kuma ya ka hudda kuma ya ka saka sabar Allah ya kasa shi kina awa 72 kenan kwana uku a gida kwana guda da wuni a balaguro kwana uku wannan in amma da gane kahin shawa sai an sa shi cike kara walla a kasa shi to in ta kiyo ya ka shawa saman kayanka kuma ka sallah cikin kayanka illa in akwai najasa nan mai gogowa ce sai in ko ba najasa shikenan ba najasa shikenan ka sallah cikin kayanka wannan an wa ya halitta tabbas magana ta kasaru na
za su yi misiyon kin wata shida sahabbai akwai suka yi wata takwas wata goma shekara ma a wuri suna kasarin sallah matuƙa kana cikin tahiya kana cikin misiyon balle ta soji za ka kasarin sallah cikakka wanda irin min balaguro ke haka ne ƙa'ida Mm.
na to sai mai tambaya na gaba shi kuma ce mutum ne yana da matar shi kuma yake so zai karo kishiya ka mata abokin zama ya ce wai wake da haƙƙi tsakanin matar da mijin wajen cewa a ga masu gida guda ko a raba musu gida wake da haƙƙi ita matar ko mijin
A asali mace kowace abinda mace take iya kiyawa ɗaki guda ga ɗakinta ga ɗakina wannan shi tana iya kiyawa ɗaki na na barki wannan ga ɗaki a wuri guda tana ce a ni mana gamuwa da ta amma da gida guda ko da kewayen shi wannan bata da nabu kenan namiji zai zai- ba zai kashe shi zai yi, amma dai ba a yi shi ba zai ɗaki guda ga sa ba ta da wannan ɗakin na muke annan al'ada ma anan kana ji kowa ji motsin kowa wannan gaskiya bai dace ba sai ina da ruwa kun ba da kai na kuma da ruwa ce dole a haƙuri gurin eh to amma na abin ya sa misali a ce ta san sai bai iyawa ya riga ta za a rabu kaga an dole da a haƙuri kun Allah warware gurin amma ka'idan kamata ko ci da kewanta da bangaren ta daban gida daban-daban daban-daban shine ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba an goyi ba shi gidan ma ko ce na ta daban wannan ajiyar sauri guda na abu ne na larura kurin
to sai wannan shi kuma yake tambaya ya ce Allah shiga ta mara kamar in ana ruwa ana cikin ruwan sama sai ya zamanto eh, lokacin sallaye bayan lokacin sallaye illa dan zai yi kiran sallah akwai yadda ya kamata ya yi ya cewa mutane su zo sallah ko kuma akwai wata magana da zai zai zai kwatanta akwai mas'alar cewa in ana ruwa Eh,
jama'a ba zo masallaci ba na'am.
kenan ladan zai kiran sallah ruwa yana zauwa ko ba ya zo ma yin kiran sallah ya ce sallu fi biyutukum Sai- a yanzu ya ga lokacin sallu fi biyutukum kan larabci ba samu na kaudi na'am in ladan kiran sallah ya kare yanzu ya mace ya ce jama'a ko a sallah a gida ana ruwa kwarar shikenan Lokacin sallah.
dama bankin sallah ba ya sa cikin sallah ba bankin sallah kare ce jama'a ko a sallah a gida don gace sallu fi biyutukum suna mana gini ma A'a.
tunda magana ce Mm.
ta sanarwa a sallacin gida kuran eh
Na'am, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Shi wannan yake tambaya akan ah, ana ruwa ne kuma aka ga masalla a wani masallaci. To da yazo ana sallar isha'i har sun yi raka'a guda. Da ya shiga shi kuma bai magarba ba. sai aka yi uku tare da shi. Shin in sun salamce shi ma salamce zai a matsayin magarba shi.
a kara zai bakin tashi ta kare Na'am.
wannan ah, duk da ba muna magana masahaba ta malike ba za a ce bai yiwa ya tabbata sunna hakakin sahabbai sun yi haka kenan za ka yi nan kansa bin malik ya shi kudu mashi a takaice dai ya tabbata kana iya zaman ka ka yi tahiyya ka salama kuma ka samu magaraba ka raka'u Na'am. Shi kuma wannan ya ce masallaci ne zai zo ya yi arwalla sai hanyar akwai korama kuma dole ya bi ta ciki. To shin wannan ruwan da ya bi ta ciki eh, kamar matsayin najasa yake ko ko ba ko yana da sallah akan.
ina ga an yi wannan iya cikin magana wadda malamai ke cewa an yi rangwame ko ta fi malaki a cikin mutane da ka an yi rangwame kan ruwan- ruwa na damana ko da akwai rance in dai ruwa ne a cikin rance tashi ka cikin shi an yi rangwame kan shi Na'am.
idan a ce wannan gangare kan ruwan tsari ne amma najasa take cikin ruwa na korama ko akwai najasa bata illa bata lahi ba ya kaje ka wanke ba Na'am.
idan kun gano tsafta na mance akwai wani mutumin na ga mutumin daga taskar ne ya mun tambaya daman an gudu umarci a waya ne kira ni da Allah suna so cikin tun samu tattaunawa da wasu yan uwa duk da suna samu ne ta hanyar sadarwa suka samu shirye-shiryen mu sun samu tattauna shi da wasu yan uwa akan mas'alar idan mutum yana arwalla ba zai magana ba wanda ba har ya kawo dan tada jijiyoyin wuya yan uwa masalar haka asali akwai magana cikin adabu da na ga ya kawo na magana rashin magana ana arwala amma a gaskiya magana kamar da me yana ga me sunna mutada'at dai malamin sunna haka cikin fiqh sunna sai sai an kawo magana babu wani abu da ya zo a nassi da ya hana magana cikin alwala babu abin da ta bada sunna kuma zai gama kun gaya maka ne kuma malamin hudu ne babu inda magana ko sabbi suka ce ba a magana cikin arwalla in dai magana mai kyau ce mai kyau mana kyau ko ba arwalla mara kyau ce amma a ce mutum yana arwalla har ma wata kisa mara tushe cewa wai idan mutum ana tun muna haka ake a wurin karatu haka a ce an kana arwalla akwai shaidan ya kusan ka da mala'ika da kayan magana shaidan ya tashi mala'ika ya tashi shaidan sai bi ka dole tsayin abubuwan da suke basu kun ana kirkira su ne kuna hudi a takaice dai an wa magana an ana arwalla babu nassin daga manzon da Allah ya ko sahabbai wanda suka hana magana an ana arwalla magana mai kyau kuma kyau mara kyau mara kyau ce kura
sai wannan take tambaya akan jini na al'ada ta ce bayan bayan ya dauke sati guda haka kuma sai dawo kuma da ya dawo sai ya ringa mata wasa ta ce to ya za ta yi da sallah a irin wannan lokaci to shi a sunna ba ta kayyade ba kwana nawa jini in dai jini ne ya yi sati guda kana tsaya in dai wanda ya dawo kin ta ga kalakin jini ne siffa jini ne to ta tsaye da sallah da azumi in ana azumi ne hatta ga lokacin da ya tsaya ta wanka ta sallah in ya dawo in ya yanke kai shikenan ta wanka talaga in ya dawo haka za ta yi domin babu kai abin da ya bambanta kwanan nan tsakanin jinin jini amma inda jinin bai tsayawa ne akwai ya tabbata cewa kusan jama'i na cimahi malamai in ya kwana goma sha biyar wannan dole ta cire ta wanka ko da ya zo amma dai in dai iya tsaya kwana hudu biyar ya dawo haka za ta bi shi in dai wanda ya dawo kin kalakin jinin amma in ta lura tana gano wanda yake dawowa kin ba irin kalakin jinin haila ba ne misali ko ya baki ko bai ci jini ba to wannan kudin najasa ce ka ta ce kun ta wanke ta sallar ta bihana ta sallar ta ce amma in dai kalakin jini ne ko da sati ne ya dawo wannan za ta ɗauka akan jinin haila ne ta tsaye da sallah har sai ta tsarki wallahi wala ita wannan kuma take cewa shin mai al'ada tana iya ɗaukan alkur'ani a matsayin ta na ɗaliba ta yi karatu ko kuma cikin dare ta tashi ta yi aska da da cewa ba sallah za ta yi ba
da nan da ɗaukan alkur'ani gaskiyar magana wajen jamhur kuma suna da madogara cewa bai halitta daukan qur'ani da haila amma karantawa wannan ya tabbata cikin magaban domin hatta masu cewa ayin ba nasi a wasu da baratul asaliya suna ga rashin ingancin nasin da yana kamar su ibn hazm haka sai sana'ani hatta albani kan wancan tamam minna amma wajen jamhur ba doka kaza shi lahiya inda ba ta da ruwa bace ko ka ta amma a ka tana karanta ruwaya ta magana fikin mahal bukhari sauran malamai doka tana iya karanta abin da ke kanta amma doka a hannu sai ta kiyaye shi kurin inda ba ta lura ba ce ba amma tana iya karantawa akan ta abin da tana kanta tana iya har da akan ta
ita kuma wannan tana tambaya akan wata mace ce take da gida to gidan kai ta bada shaya kuma tana so ta saida sai ta ringa shigowa duk lokacin da ta ga dama da mutane ta guda musu shin hakan ya dace
to Allah warware Allah mutum da haya ya da ruwa kwaron gaskiya haida ruwa ya mutane suna ga kamar suna da gida suna da haƙi akan eh kana haƙin gidanka ne amma kuma ai wannan gidan wanda yake ba ba zawa ma kwaci bai shiga shi ma iya da haƙin mutuncin da iyalan shi ko gidan ku zo ko gidan ku zo a kuma zama da dole ka nemi uzuri ka shiga ko gidan ku zo to da kenan dan gidansa ne ko gidanta ne ba ta haƙin shiga illa za ta iga musu za mu zo da mai diba gida ku shirya ko sun zo kuma ba ta shiga tsaye ta ga musu ga sun zai shigo haka kamata tsarin musulunci ke suna obstacle sai dawa don bata haƙƙin wannan wannan haƙƙin
sai wani ke tambaya akan alfijir da kuma hada rana lokutan to wannan a yanzu mai ake ce magana ta alfijir gaskiya abu ne wanda kullum abin canza yake mai canza da yake yi saboda mai ake ce dangane da mai ce dangane da canza lokaci yanzu a wata muna cikin wata na ut kan diya magani a watan ut yau muna sha shida da shi kenan biyar da minti goma ta ke ketowa biyar da minti goma alfarci za ta kai kamanta ta keto kenan daga an azumi kake ka han biyar da minti goma ka tsaida kuma an magaraba ce kenan zuwa kare shida da arba'in da biyar za a yi kan sallan magaraba wannan shine abin da yake rubuce kuma dai adiba haɗewa rana adiba ke ta alfajar bakin kokari sai wannan take tambaya akan kitso na roba mata suke wanda yake rihi gashin lub shin wajen shafar kai da wanka da sauransu da zafi to ai in za a yi wanka ko shaka dole kaga baiwa in dai mace za ta wanka ko na janama ko na haila dole a san cewa abu bai bai arulama bai magana wanka ba na tunda ya rike gashi na ba a shahawa sama mai arulama ta balle magana wankan jaraba wannan sai kitso ne ba na musulmi gani duk musulma wata ke wanka take arwalla da ta ta yi kitson roba gaskiya na bai dace sai wanda yake tambaya akan komedi irin wannan dan makata inda ake na bidiyo na kayan dariya a ita dariya ana ta abin nan shin irin wani abubuwan sun halatta addini
ya ruwa ta ta tabbacin ashabu sunan annabi sallallahu iya cewa wailu liman hadisa nas fa yakazib lidi hikan nas walilla walilla annabi ce annabi ce duk wanda zai magana ya yi ƙarya don ya ba mutane dariya annabi ce azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata hidda su biyu wailun lahu wailun lahu kaka yana a musulunci musulmi mai neman tsira ya kauce ma wasan ƙarya ka yi ƙarya don a yi dariya haramu ne annabi haramta Allah taimake mu na'am
na'am sai wannan shi suna tambaya ne akan magana zakar riɗi
Mm.
noman riɗi ya ne magana zakar shi wa masala ta riɗi da riɗi da gujiya da wake duk wannan hatta da wasu hatsi babu nasi da daga adamsa wanda ya kawo maka sunansu duk kiyasi ne na haka wanda ce maka wa riɗi ya ahu da wani wani mulmi zai zo ya matsa mai sai da hudu su kai shi don haka yanda za ka auna in ka auna tiya ɗari biyu da arba'in kin wannan ta hatsi ta dawa ka auna ta ta riɗi ta kuma ka hudu su kai shi ko shi kenan na ɗauka wa ana hudai ko duk kiyasi ne gaskiya magana babu nasi kai shi haka a takaice kenan kurin shi ma akwai zakka da ke a gujiya da wake duk kiyasi ne inda ya kai ta ɗari biyu da arba'in kenan za ka huda ɗaya cikin goma in noman damana ne. Mm. Na'am. Eh, ba babu
na sai shi wannan mai tambaya yake cewa ah, yana so a bambance mashi tsakanin wannan salatin guda biyu salatul ibrahim da allahumma salli ala muhammadin wa sallim shin tsaya a haka shi ma akwai nasi a kai
eh, In ka ce salatin Ibrahimiyya kaji a nan ai babu Ibrahimiyya a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na shi abin da ake magana alam sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata haka a cikin shiga masallaci ko haka amma a tahiya ina nabi ta awa annabi salati annabi da lafazin da ya koya lafazin salati ibrahimi annabi ya koya lokacin da aka saba karfa Allah subhanahu wataala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah sanar cewa lalle da Allah da mala'iku suna ma annabi salati ya ku masu imani kuma annabi wannan salati da aminci don wa nan umarni Allah yi muwa annabi salati bayan da shi Allah yana yi wannan aya ce da alkur'ani daga suratul azab Allah ya wannan magana ya wannan umarni sahabbai annabi yana rayi sahabbai suna tare sa Abubakar Umar Usman Ali Qurayshawa manyan manyan Qurayshawa a cikinsu sun san ma'anar salati na yin addu'a amma yaya lafazin yake babu a cikin wanda zo ce ka adabu gudun ya rasu ni ganawa ko abubakar ko umar ko usman ko ali ya zo ce ni ganawa ga lafazina suka gana kabin ujira cikin sahabba ya zo ya ce ya rasulallah cikin wasu musambaya ya rasulallah salam an mana umarnin mu maka salati mun san salama nake mu salama amma yanzu sabon umarni ya zo daga Allah subhanahu wataala na mu maka salati yace kaifa nusalli alayka ya za maka salati kaga dadabin sahabbai ba sa shiga gaba ba sa kirkira ba wanda ya kunkure shawa ne yan asali suka ba annabi magana ya za su yi? annabi kan sallallahu alaihi wasallam dan iya cewa in attabi ila ma yuha ila annabi kan bi annabi kan bi da ra'ayi ga nashi ma a dan wahayi yake bi annabi sai ya shiru ka'ab bin ujra ke cewa yanda annabi ya shiru na gashi ga wani hali hidin da ma mutum shi ba na abin yaban yaban tausayi domin annabi zamin wahayi iya canzawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga halin wahayi bayan tambayar ce ta an jima bayan an kwaranye an yaye mai halin wahayi sai ya labazin qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗaya cikin shegogin sa ibrahim annabi sai ya koyar lafasin to dukkan lafasin akwai lafasi daban-daban na gane albani kamar jan iri bakwai ma takaice to wannan shi ne ayat salatu ibrahimiya an zaka an ta ibrahim ala ibrahim to ma wannan shine siga salati da annabi ya koya shine imamu shafi rahimahullah ke cewa inda mutum zai rantsuwa da Allah zamma annabi salatin wanda ko da salati imam shafi ta ba za ka kubuta ba daga rantsuwarka sai ka mai salati da salatin ibrahimiya in wa irin wannan ababe abu ba wani shuba in gargaru kala ta wani addini dai daga aka taso in ba gaba ba da mata ba suke baga abu tun daga su iziya ba kai sa malatawan addini ana magana na fikin ma kansu ba duka salatin sun salatin suke suke kawo a cikin salatin na wa annabi salatin a cikin sallah duk shi suke kawo in wa wannan shi ne bayanin da muka yi ajiye ma idan ya tabbata wannan babu shubaha babu shakka shine salatin da annabi ya kawo al'umma to me yasa musulmi ka nemi wani daban kaddara ana iya yi wani ma iya iya yi kai ma kana iya yi wani iya kaddara ana iya dan Allah musulmi dan uwan ka musulmi dan uwa mai imani da Allah da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakaninka da Allah wani abin kowa ta bada ga abin da annabi ya koya shi wani zai ima hira wani ma ya halitta kaddara ya halitta ko da malami ya annabi salati dan Allah da abin da manzon Allah ya koya sallallahu alaihi wasallam kuma ta hanyar wahayi dan Allah ya zo ɗaya da abin da wani ya tsara ko da ana iya yi kalla bai yiwa ga mai imani amma na mutane suna wasa da hankalin mutane na ji malami sanin ne a hanyoyi da yawa ya faɗi wai hamma ta kai don tsaurin kai tsaurin kai iyawai tabbatarwa bai tsoron Allah da tsoron mutane masu hankali iyaka cewa wai salatul fatih ta salatul ibrahim ba kuma ba bane mutum sanin ba na koyo kuma audio ba video kawai tsirin mutane suka sai mutane daji dan wa musulmi mai imani to dai wa annabi salati wannan shine salatin da manzon Allah ya koya wanda mai wa annabi salati shi ya kamata ka yi wurin wa annabi salati amma an kama sunan shi sallallahu alaihi wasallam shiga masallaci na akwai sallallahu alaihi wasallam duk na akwai su wannan shi salati da annabi ya ce ayi a cikin sallar sauran su
amma da wata take tambaya cewa ina ji ko dan ta yi magana cewa tana cikin haida din wai da daddare ta iya tashi ta yi azkar don ta samu tunda ba sallah ba za ta yi ai bayani ya gabata ba hana ba a zakara dokan ina an ta haila ba ta hana a zakara addu'a ba ta hana addu'a da zakara ba ta hana ba ana iya yi insha Allah
shi wannan kuma yake amma ba a rolla ba ta ta rolla ta ba a rolla kuma haka ta nan mai haila ta hana ba ta ba ta rolla mai haila ba ta rolla eh idan ma wanka dai kuma wani jin daɗi na hukuncin gini da ake yi a saman kabari kuma a sa wata falat da rubuta sunan mamaci da tarin aiwuwar shi da mutuwar shi wanda ake gaya shin wannan abin ya halatta
wannan da karanci ko ya ji wannan akamun jana'a na albani ya karuwa ingantattu tabbatattu nasar ya hana hannun kitaba kuma haka albina da da wani abu ba wani shuba kan zuka abin an hana gini akan kabari an hana rubutu akan kabari don abubuwan yin sa ake ana sa alama sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bin usman maz'un farko a baƙe manzana ya ɗauko dutse da wani ma ya zo ajiye da kusan kabarin shi ya ce haka ya alama don ya gane kabarin ɗan wanshi ya binne cikin wani da mutu a abin kenan babu lai a sa wata alama wani icce ko wani ƙarfe ma amma rubuta suna wani ɗan wani amma ce ya cikin jin da rahama ta Allah da wannan abubuwa ne kurin sa bi dace ba inda za a hana a hana gaskiya bai bi dace ba wannan ba ce kurin.
me komidin nan ne dawo yake cewa to idan suna yi ne don isar da sako kamar yadda osisi ya ce ya ji kama an ba shi koha a kan matsalan nan ta hadisi na mala'ika jibril da mazala sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shaidu bayan tiyab kamar hira ce suka yi ya ce ai wannan kamar koyi wasan kwaikwayo ne amma kuma aka ina lillahi ina lillahi ina lillahi duk sunan jibril ne wasan kwaikwayo me a cikin ba haka ba me a kai da muhawarar wacce ba gaskiya ba wacce ce ba gaskiya ba tambayar imani da Allah magana a kan islam da kuma imani da kadara a cikin akwai wasa wannan muna gana amma zai halaka da mutum ma cewa san kwaikwayo ne jibril dan uwa wannan ne abin zan gaya maka tambaye ni annabi ne ya ce duk wanda ya karya dan dariya walu lahu wani banda canza maka ya tauna canza maka da shi kai da shi can wani ne ga abin da ga maka tambata kana ga abin sani cewa sauki an halitta maka in ce kai wasan ƙarya shi annabi ya mun ta duk mai magana dan a yi wa mutum a yi dariya annabi ce da shi ke magana wani muhaddis nasu fa kazib duk da karita duk mai magana don a yi ƙarya wannan annabi ne duka canza mutane don kuna kuna yi kuma da abin kamar sana'a wani abin na zamani wai sabon sako zaka mai da ƙarya baka yi gaskiya abin da gaskiya take ƙarya ta kai shi duk sakon da gaskiya take ƙarya ta kai shi to nan ya cikin kawata shidan shidan ya kawata mutane shi ne ta kawata musu wani ababen shi ne kawata musu ababe kaga abu haram kam kamar halak har ma ta zama jiki har ma kai in kare kai kai ba kauye ne ma an kace ba haka bane ba wannan mu muna tsaya kan abin da sai tabbata can kuma malamin da ya halitta maka kai da shi ni ga abin da sani ba samu da magana halitta ƙarya dan ayi sai da sabo sani gaskiya
kuma wannan muhawara ce suke yi kamar ya zama gardama ɗaya ne muhulki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan ya tambaye shi to ya bashi siffa abin da ya gani da ya bashi siffa sai gani ba siffa bace ba irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ke ganin kamar bakin ciki na ke mishi kamar misali irin in yi mulki in gama lasa haka a ce annabi ne to kawai ai irin shi ne zai haka suka cike rigima to shi an wa lamar addini ba magana rigima abin nan nasi ne ba hira bace ba ba abin ba na rigima ko wani wasa a eh wanda kan shawal muhammadiyya na imam turmuzi akan halin annabi siffofin shi da halin duka bayar da ce dai ya karanci a hadisi ibn abbas kuma ya tabbata ruwaya abin da yake magana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gani a mawalki ne ya gani shidan bai kama da ni shidan la ta masal bi shidan bai kama da ni to nan ana magana kai wanda ya san annabi ya san siffar annabi in kaga annabi kuma shi ne kenan amma shidan yake wata ce ma shidan ne ma ce ma Allah ne ma ce maka annabi ne amma cewa in dai kaga siffar annabi annabi ne shaidan bai kama da lici to nan ana magana wanda ya san sifar a misali abdullahi ibn abbas cikin shan muhammadu yana imam turmuzi idan ka zo ka ibn abbas labarin na ya mulki a nan salama ibn abbas ya tambaye ka yaya ka gan shi siffanta mu abin da ka gani dan ka gane ma'anar magana in ka ba gane ba wanda ya san annabi ne kuma ya ga siffata annabi shi annabi gani ya ce siffanta mun na gani sai an ka siffanta mai gaba ɗayan ƙare in ya ga siffa annabin ce duk yanzu shi yasa annabi zama ya ce iya annabi ne ga gani amma inda ka ga siffa annabi ce ba ya ce ba Allah ba annabi ne ga gani ba kuma gana kenan nan misali yanzu nan wani shekara nan kasar murya ce aka abin kasar murya ana radio ana radio amfani aka sa aka sa magana wani malami da kadade wani kadade malami wai wani wani ne yazo kasar murya wajen wata mai sai da wake da shinkafa na wani gari cikin murya wallahi na radio kai labarin sai mutane kuma san addinin su ba wai ya zo wajen mai shinkawa ranar farko ya zo baki mutum ne da kurji a jikin shi kurji a jikin shi kurjin ma ba kusanta shi ya zo bai abinci mai wake shinkawa ta ba ta ba shi wake shinkawa wa annabi ne sabanta wa annabi ne wallahi na ka malami yake ce ya shaida annabi ne ta gani wani malami kirman malami ba kawai wallahi ya ce ta ce annabi ne annabi ne shi annabi ne ya zo da ciwo da ciwo mutane suka wuce ta ba wake da shinkawa ta ce shigar ya dawo siffa ta balarabe ta ba shinkawa anan ce mata shi annabi ne to shi malamin da ya zo shaida ce yake mata ta ga annabi ta Allah irin abubuwan haka zagara ta zo annabin zai zo da ciwo a cikin shi wa ana ana karauce mishi ka irin wannan rudin amma ta gani abu ta ga shedan ba annabi ne shedan ba annabi ne ta gani ba ce mata gani ba ko kai kuma malamin ya zo ga wakai shaida wa annabi ne a gani dan wa a takeice wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san siffar shi shine in a ce annabi ne ka gani ka ji ko magana kuran a takaice ko shi magana kuran ka ga wani misali bakin mutum ko ka ga wani mutum huska huska ba gemu sulim haba shi a hulke to ba da mu da gani ba ka kance wani mamudi ne za mu turmuzi iya ba da ba halu an siffar da sallama ta hulkiya ta halkiya ta halatta shi cewa gemun shi ba ganin kunnan shi ba ganin wuyan shi ba gemu nan gemu namu gemu nan karamin gemu ba annabi gemu na kin gire shi ba ga nan kunna annabi ba ga nan wuyan wani abun shi haɓa shi gemun shi sabkai da kyau ba nan karamin gemu ne ba sai ga mutum a mulki ko da balarabe ne hulka salim a sirge ko gashi gashi gashi maki duzu gashi maki duzu ba babu gemu ka san kaga wani shi ne ba annabi kare ba kashi magana annabi wanda sai annabi ne gan shi shi yake magana kuɗa kaga balarabe hanci da karan hanci da baki da ido dara dara tsawo tsaka tsaki amma ga mutum zan kale ne ba na bane ka gani ba misali ko ga dan gajere ba na magana ba ko ga baki kirin ba na bane gani ba ko ce ba na bane ba na bane gani ba kuma annabi wanda ya san siffarce ce zai ce shi ne ya gani a takaice jika kiran mutum ya zo ya baka tambaya na ga annabi sai ka tambaye shi kai ka tsaba annabi kuma duk da haka haka gane mutane kuma suka yi da wannan mutane ta wannan hanya mutum zai zo ce ya ga annabi kuma ya zo kuma da ruwan ikon Allah ka duna inda fara da addini annabi sallama ba bayan annabi kuma Allah babu ɗaya cikin magabata mutanen kware wanda zai ga annabi annabi ya bashi wani wani abu da musabu da zai kawo daga baya to haka suke hoji sun ga annabi akwai mata kuma sai ga mata an samu mata an samu mata aka samu maza sun zo da wani abu sabu da annabi ba su na biyan bukata kai ta ta taruwa ta taruwa ta taruwa duk wannan yan danwara ne wallahi kan maka shakka yan danwara ne inda akwai musulunci da musulunci wallahi da an kama an bulala su din ci da dini sun san mutane san annabi musulmi ne an san annabi sai ta naga annabi ya ba wani abu da ba ya ba shi ko da addu'a ko na ruwan ikon Allah ruwan danwara ci gaba
tumar wanda yake tambaya cewa wai shi in ya je ban ɗaki daɗe ake sai ya kama minti ishirin wani bi kuma an mutane su ringa damuwa suna matsuwa wurin jiran shi to shi in ya hutsari sai dinga jin kamar ya dawo mai shi ne yake tsaya da yawa wani bi ta wasi wasi
wata nan ya awa guda man kana haka wata awa ma za ka yi ba minti ishirin man kana inda baka wasa ba dan wani iya cikin wasu wasan shida ne abin da ake ga masu irin wannan da harko dai in namiji ne akwai wasu wani hanya da mutane ke yin mutsari ya dawo musu irin wannan wando karamin matsatsan wando amma matsayi ka zo ka duka ka tsari ba maki da ka tsaye dawo amma ka bude wandon ka sai kwahon ga da kyau ka bude ka yi mutsarin ga da kyau ka gani an hakan hakakin kuma kakka ake da wasu wasi in har abin wasu wasu ke maka kullum da kai a kare kakka ake da wasu wasi shi da annabi annabi ake umarni mutum wani gudun wasu wasan an kai a rawalla ka watsa ruwa wandon ka don gudun wani wasu wasan ne kenan baka kake aiki da shakka tsammani kaza sai ka tabbatar kuma ko tabbatarwa kai in kullun kake bayar baranka kullun kai arwala zaka shiga sallah ko da wutsari ya zubowa haka amma kai awa guda minti 20 zaka cutar da al'aurarka kuma ga addinin ka addinin cikin shubha ko ka kare ka dawo ya sama shakka ka hasa aiki da wasu kaga wani ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka hasa aiki da wannan wasu wasan kamar koma baya kullun kake aiki da shakka an kai alwala kaɗan watsa ruwa a wannan idan makamin lema ka ce wacce lema ce kurin shi kenan haka za ka yi
to mala wannan da shi da matar shi ne wai to bata iya addini ba da wurin koya mata sai ake samun matsala wurin koya shi ne yake tambaya wai zai yi banza da ita ko kwa zai to in hako misali bata san ba misali arwala sallah abubuwa na ibada na wajibi dole ne ko ta tsaya ta koyi addini ko ka tabbata addinin shi kuma ya zana mamara addini to da gama da gaske magana dole wajibi ne kanka na Allah ke ta ya walidin amanu ko an fusa kuma alaikum nara amma Allah baka sai ta kiyaye iyalanka da kanka daga wuta daga ciki ba kaman karantar da addini kenan yara kai barta haka kai barta kai fasa in ta kasa ta kishi ga ga uwanta waliyanta
sai wannan take tambayar cewa wai mace ce wai ta kare jinin al'ada wai sai mijinta ya bugace ta to ba ta yi wanka ba to wai tana iya amsa mai ko kuma hita yi wanka a Allah ta ta tsohon na Allah ce ke ta tsarki
to sai wannan ke tambace wai salatul fati wai ta inganta
a jota wannan tambayar maka aminta yan abin da aka ce inganta abin da ya zo daga manzan Allah ko sabon shi ake cewa inganta abin da babu shi ga tuma wani shi ne gata bace ba annabi shi wanda katan suke yin abice ba annabi ya ga mishi ba ruwa bace ba ba ruwa bace ba annabi ya shekara dubu da hamsin wani ya zo ce annabi ya bace ta ka gani a shi ne da gimar a bangaren hadisi bata da ma magana sanadi balle a ce bata da sanadi balle ma ce yan ganta ganta ba sura ka ta shuba ta cikin risant wancan na na almadhuwat wancan hadisin ya goma ya break da tabati ba dan ce akwai kofati da babu daga amma ruwa ta fati wannan hadisin babu hadisi kai malama ce yan ganta ganta ba babu hadisi ba ruwa bai sai da sanadi kwata kwata me shi kuma kama sanadin wannan dai siga da ake yin ta babu ma an ka haka to kai ka kaita shi da gata don shi da gata ba sanadi bane ba ce annabi kama shi ban shi ka dubu da masa kuma ka ce sanadi daga manzon Allah sahabi wane tabi'i wane wane wane wane annabi ya ce kaza to wannan kuma ta dauna mu na kenan ba magana sanadi balle ma ce yan ganta ba
na amma da sai kudu Allah take Allah kara muku lafiya da imani tana tambaya kamar haka tace salatu tasbih ne take so a mata bayani kuma wani dauke wata shuba kullum kaka dauka yi maka hira salati eh wa kadara salati ibrahimiya ce ba ta annabi kowa ba sai ka zo ka ce ta yi qur'ani ba ɗaya ba su dubu shidda kai ta kai ma dubu ɗari shidda ko ai ita da kimanta ba ta ba bai tsaya ba ga magana cewa bai tsaya ga magana lafazi mai kyau ba lafazin mai kyau ba yanda abin da aka ɗora mata kuma kai kwace a kai ma ka tsako ta in wajen magana bai kare ta domin abin haka ta zo alittin ta zo haka ta zo da wani magana shi zai muke rigima muke ce ba mu amince ba da yinta saboda abin da aka ce ba na farko ma rigiman farko ma ba annabi ya koma ga Allah ban shi kai shi farko Muhammadu Bakari ban shi kai da Bakari bane ya ce ya shiga Ka'aba shi zo a mai nashi na musamman nashi ne ma bayan annabi ya ce ya ce Ka'aba a ruwa da ta zo sun sauran bayani ko wannan mai aka ce alittin ta zo cewa ya shiga Ka'aba ya kwana 40 ya jiran salati nashi na musamman faja'ahul malak almalak ma yake kenan malaka yazo min ta musamman da ita ba kanin na takwas kaga wannan kanshi yarda ni ba ni amince ka yarda da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da musan an cikin gari na takwas Allah ya ba wani wahayi komo da wani abu ne nan ta kai wa rigima ce da yawa ƙarshen wannan talatin dan wa dole rigima ba ta dan Allah in wa me yake ba kanka wahala ga salatin wanda kowa in min fatin ne in ma min salati ne kowa ya yarda lati ibrahimiya annabi ya koya shi babu shakka kan shi don ka tsaya kana rigima akan abin da ga magana kan shi ga abin da yake gangariya samfur san annabi ya koya haba dan Allah tamke mu da wannan salatin da shi ayi shi na Ibrahim ya kurin ya ya wadace mu kurin ya salatu tasbih salat tasbih lokacin ba dama wannan kurin salat tasbih lokacin kadan bai lokacin ta kira in tana da in tana da salula WhatsApp ta nema ta yi audio yan aika mata wata aikace kurin da mai santa yana iya yin audio tambaya aika mishi ta sai mai da mai a sama wurin akwai practicin ta aikacin da ake yin ta
sai wanda yake cewa wai magajin shi ya samu salula a ƙasa sai cire layin ya yada sai bayan kwana uku sai ya ga salula a wurin shi da ya bincike shi ya ce wai samu ya yada ƙasa wacce to yanzu salula tana wurin shi bai sanya zai da ita ba a wannan ina gana ba shi amsa iya bai kanta ba ne abin irin wannan an haka ita salula akwai memuwar kinta akwai wurin ɗaukar layin na memuwar ba na kaɓa an mai hudu layin ma za a iya samun correspondent kin wanda ya ka diba wata lamba ta a cikin abin shi sai kira lambar ya ce wani ka san wani mai salulai to gashi ka zo ka zai shi kenan tunda an samu layin inda salula ta zamani an samu an samu layi wurin wannan mai mulkin ta akwai wurin layi na na afida a cikin ta ka ji abin ta kama kan insha Allah an kuma ba a samu ba sai a je unguwar da ya same ta sai a ci giya to sai in wani ga lokaci ya zo Allah ka mu shirin gaba kuma masu bara addu'a na mace na addu'a da mu gaba da Allah biya bukatun mu dukkan alkhairi hata duka masu matsala Allah ya warware musu matsala Allah shi kama tattun mu Allah ba masa lafiya ta zama ka fara gare su kuma ina ga sai shirin mu na gobe na kare goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد هواجنا اللهم قد هواجنا اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته